بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أخوة مسلمين yau juma'a sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wadda ya daidai da goma sha bakwai ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida kafin mu fara karatu malam na takardar nan na maganan masu facebook da na sun baka assalamu alaikum yan wa musulmi akwai a kokarin da wasu ɗalibanmu suka yi Allah saka musu alheri na buɗe shafinmu na facebook da kuma whatsapp saboda an da su rika samun saƙonmu na karantarwa ko karatuttukanmu alhamdulahi akwai wasu a ƙasashen waje ma ya ishe musu sun bugo godiya wasu a kano sun bugo godiya da gaskiya kusan karatuttukanmu baya kai musu amma yanzu ke ana amfani da intanet wajen facebook da kuma whatsapp suna suna downloading ɗin duk karatun da muka yi a nan to shine su waɗannan ɗaliban suke cewa muna sanar da jama'a cewa za su iya samun mu a karatuttukan wannan majalisi mai albarka a shafi na facebook wato dutsen tanshi majalis bauchi sunan ainihin shafin kenan an gane dutsen tanshi majalis bauchi wato mt kenan mt mtcd eh ah ya fara da m ne okay da da d ya fara d t m c dutsen tanshi majalis a b dai d t m b awa d t m b dutsen tanshi majalis bauchi shine wato a takaice kenan an yi abbreviation din sa so waɗanda suke neman kuma ina jin kun ce da ku ba da nambobin ku waɗanda zai shiga cikin grup ne kuka kace ranar to ai da kun ba mu nambobin yadda da a karanta wa jama'a wanda ya ji kawai sai amfani da wannan 080 wanda ke so ya kwafa dakata mana su fara tuku ai wani bai fito da biran ba ma ai wato 080 600 wato 600 biyu 95 946 shi kenan sai a neme su a wannan shafi'in to wai ba ba comment sai kai downloadin kawai saboda aka ce comment din kila ya cinye mutane lokaci kawai shi kenan ko? sai a karatunmu na yamma da muke yi muna cikin suratul tauba wadda jiya mun faɗi suna na kinta suna kinta ya kai waje. Ahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari anna Allah أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أيوة أنا قد مني na samansa ne aka yi na uku aya ta uku da ta yi wa azanun minan lai taif taif taif Allah maɗaukakin sarki ya ce wa azanun minan lahi wa rasuli ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim Allah yace ga sanarwa shine wa azanun announcement ga sanarwa ga yekuwa daga wurin Allah zuwa ga ilan nasi zuwa ga mushrikan makka kenan wace rana aka karanta wannan sanarwar yawmal hajjil akbar wace rana da kike mata yawmal hajjil akbar ranan sallah ranan lahiya ranan goma ga watan zulhajj me yasa ake ce mata hajjil akbar wa dai ga mana yasa limaza limaza yusamma hadha al-yawm yawm al-hajj al-akbar na'am yawm an-nahari to wani kuma ka kokarta wani me dalili eh hajjatul wada saboda manzo Allah ya je a a to sun dai har yanzu dai har yanzu dai to gaskiya abin da yasa ake ce masa yawmal hajjil akbar saboda sahabbai da sauran musulmi sun kasance suna kiran umra hajjul asgar tarihi wa dai ga mana Ali bin Abi Talib saboda a yadda larabawa suke tafiya a wannan lokacin idan an yi alkawari za a warware to za a sanar da warware alkawarin ko dai shi wanda aka alkawarin da kansa ko wani na jininsa to mazala wannan kuma shekaran da aka wajabta aikin hajji shekara ta tara mazala bai zo aikin hajji ba saboda baya son ya cuɗanya da mushrike waɗanda suke dawafi tsirara a ɗakin ƙaba don tsirara suke dawafi sai ya turo abubakar a madadinsa bayan abubakar ya tafi sai ga suratul bara'a ta sauka da wannan announcement din da wannan sanarwa sai tura Ali ibn Abi Talib ya ce ka bi sawunsa sai ya iske shi a ina a Zulhulayfa ya iske Abubakar kuma Zulhulayfa an shine an san shine menene miqati na ahlul Madina kamar yadda mu mutanen Afirka ta yamma Juba shine miqatin mu aikin haji da umra haka Ali ibn Abi Talib ya je tarar da Abubakar aka kama ya aka tafi Makka to ranan goma ga wata kun san dama lokacin mushrikan Makka da ire-iren suna aikin hajji suna al'ada suna zuwa arfa suna zuwa mina kuma suna dawafi suna sa'ayi to ana son a sanar da su daga wannan shekara ba za a sake barin wani mushriki ya zo aikin hajji ba kuma ya zo sake dawafi tsirara babu to za ka tura alina alina tsari ya sanar da su cewa ga sanarwa daga wurin Allah yawmal hajjil akbar ranan sallah anna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu Allah ya barranta daga alkawarin da ke tsakaninsa da mashirkai zai zo a gaba. Amma waɗanda ba a wannan ba, waɗanda suka warware alkawari ba sanar da manzon Allah ba, to yau ana sanar da su shi ma manzon Allah da Allah sun warware alkawarin. Sa'an waɗanda kuma dama ba su da alkawari shi kenan dama su kan. Dama ba na alkawari tsakaninsu da manzon Allah kawai sai dai yaƙi ne kawai ko su musulunta. Na'am. Allah ya ce fa'in tubtum fa huwa khairul lakum a gaya wa mushrikai in kun tuba daga kafurci kun musulunta wannan ya bugu tsaya kuna kuna yakin da ba za ku iya yin sa ba shine yaki da me da musulunci yaki da manzon Allah yaki da Allah duk wanda yake fito na fito da musulunci yana yaki da, da wane ne da Allah ne haka mu ma muke daukan wanda yake yakan da'awa mu yana fada da Allah ne kuma ba zai iya ba yawa muna da misalai da yawa akan sa ko akan ta yawa kun sani na kama abu na dinga dandaka shi kenan sai yayi laushi fa huwa khairul lakum ku daina fada da musulunci ku tuba shine mafi alheri amma wa in tawallaitu in kuka ke kuka juya baya kuka ki abin da ake gaya muku kuka ki wazin da ake muku to fa la muku sani annakum ghayru mu'jizillah ba za ku iya tsere ma Allah ba akwai mai tsere ma Allah wallahi babu shi duk inda ka shiga Allah yana yana ganin ka yana tare da kai yawwa da ka zaman lafiya mutum ya rungumi gaskiya ya kama musulunci sau da kafa yawwa Allah ya ce wa bashirin ladina kabaru ai akhbirhum a biyo mushrikai kafirai labari bi azabin aliyim azaba mai radadi ai mu'lim tana jiran san tashin kiyama sakamakon kafircin su an gane wannan duk wani kafiri in ya mutu kuma ko masa wuta Allah ka tsare mu
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
yawwa to wannan ayar nake magana ga ta tazo yawwa kun san sulhu da biya da aka yi an yi da wasu kungiyoyi da yawa na larabawa wadda suhail ya jagoranta to cikin kungiyoyin da aka yi musu aka yi sulhu da su akwai bani bakar akwai banu bakar su ba su warware alƙawari ba kuma ba ga wani alama a gare su ba ga wata imara ta warware alƙawari ba to shine na Allah yake magana kan su kan aka ce su kan alƙawarin da aka yi a cika musu muddan da aka ɗiba yawa wato tsananin tsawon lokacin akwai wasu an yi shekara uku da su wasu shekara biyar shekara goma to wanda aka da aka yi shekara biyar a cika masa wanda aka yi shekara ɗaya a cika masa dan musulmi baya warware alƙawari sai idan an matsa masa Allah ya ce illal ladina ahadtum minal mushrikin sai da wanda kuka alƙawari da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqusukum shay'a baswar warware komai da cikin alƙawarin da kuka yi da su ba suna nan daram daram akai kuma walam yuzahiru alaikum ahadan ba su taimaka ma wani don ya yaƙe ku ba ba su yaƙe ku ba ba su taimaka ma wani mai yaƙan ku ba to waɗannan kan Allah ce fa atimmu ilaihim ahadahum ku cika musu alƙawarin su ila muddatim har zuwa tsawon lokacin da aka ɗiba su ba a warware ba inna Allah yuhibbul muttaqin Allah sa yana son masu masu tsoron sa sune musulmai masu cika alƙawari ko da da tsakanin su da kafirai ne an gane wannan to haka nan Banu Bakar su ba ba warware musu alƙawari din su ba an gane wannan wai suka ce sune Khuzaima suka ce sune Khuza'a kai Khuza'a ci gaba فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم
yawa su ne huza'a Allah maɗauki sarki ya ce فإذا سلك الأشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم kun san an hana yaƙi a cikin ashurul hurumu ashurul hurumu guda nawa ne guda hudu akwai zulqada akwai zulhijja akwai muharram su a jere suke sai kuma rajab waɗannan su ne ashurul hurum hurum jamu haram hurum jamu haram to cikin waɗannan watanni guda hudu Allah ya hana yaƙi kuma tun gabanin ma zuwan musulunci ba a yaƙi tsaka a waɗannan watanni tun zamanin jahiliya haka da musulunci ya zo ya da tabbatarwa da cewa haramun ne a yaƙi a ciki sai dai idan an auka muku to shikenan fa man tada alaikum fa atadu alaihi dan musulmi ba za su tsaya kawai sake hannunsu cikin waɗannan watanni dan ba yaƙi a zo a kashe su ba amma su dai ibtida'an ba za su fara ba su musulmi amma in an fara yaƙan su to za su mai da martani an gane wannan ko da a cikin wannan wata na watanni na ashurul hurum watannin da aka haramta yaki to shine Allah yake cewa fa idan salakal ashurul hurum idan waɗannan watanni suka fita suka wuce eh da aka hana yaki to faqtulul mushrikina ku yaki mushrikai waɗanda alƙawari babu shi tsakaninku da su haisu wajattum duk inda kuka same su a cikin hillu ne ko a cikin haram an gane wannan ko a hillu ko a haram ko ina kuka same su kawai ku yaƙe su an gane wannan wa ku zo ku kama su zama bayi wa su ro ku kewaye su wa qudu lahum kullu marsa duk inda suke ji ku tare su ku musulmi to an ji abin da aka ce ai musu domin sun warwa alƙawari suna yaƙan manzon Allah suna yaƙan musulunci suna hana mai shiga musulunci haka Allah ya ce to tunda suna wannan makircin to ku musulmi kuma ku fito karara duk inda kuka same su ku yaƙe su kuma in kun kama su su zama bayi kuma duk wata kafa shine kullu marsidin duk wata kafa kuka same su ku tare su a wurin a yaƙe su an gane wannan fahimta abu in suka tuba daga kafurci suka musulunta wa qamu salata suka sai da sallah wa atu zakata suka bada zakka to fa kallu sabilan ku fita hanyar su da wannan aya ce abubakar siddiq ya kaba hujja wajen yakan mani'in zakat don lokacin da maza Allah ya rasu akwai laraba da yawa sun ridda suka ce su ba da su ba da zakka ba manzon Allah suke da yawan to babu shi su ba da su da kowa ba ga abubakar kuma shine khalifa kuma dama shugaba shi aka saka shi karbi menene zakka ya nada masu karban zakka sune su'at jam'u sa'i suka ce ba za su bayar ba Umar ya zo ya same shi ya ce ah ka shirya yaƙi za a yaƙe su ya za ka yaƙi mai cewa la ilaha illallah kuma yana sallah abubakar ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat nan ta genar umar mun ce wallahi sai na yaƙi mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce zai sallah ba zai ba da zakka ba ya sake rantsa ce kai wallahi idan mutum ya zanto yana biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata yar akuya kai ko ta baibai yake bayarwa iqal in bai bani shi ba sai na yaƙe shi Umar shi ma Allah ya fara zuciyarsa ya gano gaskiyan abun shi ma ya bada goyon ba a ji a yaƙe su wanda a wannan yaƙi na kashe wajen mutum mahaddata mutum saba'in wanda je mun faɗi an gane hujja Abubakar yawwa wanda ya ce zai sallah ba zai bada zakka ba kenan ya raba tsakaninsu kowanne rukuni ne yadda sallah rukuni ne na musulunci zakka ba rukuni ne to ya kai da wani rukuni kake da wani rukuni yace a wallahi sai na yake shi haka kuma kai yakin ka duba ma wani ikon Allah lokacin da za a je wannan yaki abubuwa sun yi abubakar yawa a lokacin ga tuta tawa ta Usama wanda manzo Allah ya nada ta ya dama Usama komanda za ta bi Rum a yaƙe su daula mai ƙarfi lokacin sham tana karkashin su daula mai karfi manzala usama ya fito wajen madina ya je juf kawai sai aka bashi labarin manzala ya rasu dama lokacin manzala bai da lafiya usama ya ce to ba zai tafi ba sai an yi janazan manzo Allah da shi yayi mu'askar yayi kem yayi dafo a wurin aka zo aka yi janazan manzo Allah da shi sai wanda suka je Abubakar ba nada shi kaliwa suka ba shawara suka ce kaga rundunar Usama ɗin nan ka dakatar da ita abin zai mana yawa gashi yanzu mun samu labari garuruwa da yawa sun balle sun ce ba za su ba da zakka ba ka ce za ka yaƙe su ga kuma yanzu an ɗabi musulmi da yawa za a tafi da su ƙasar sham za a tafi da su inda rom a yaƙe su abin zai mana yawa yanzu a hana usama tafiya a bari a gama da yakin cikin gida tukuna a yaƙi mani'in zakat a yaƙi riddaddu in mun gama sai a tura Usama ya tafi Abubakar ta ce hudu bayan rantsuwa ce wallahi har abada tutan da manzo Allah ya daga ta wallahi ba dan sauke ta ba Usama ka tafi mu kuma zamu yaki wannan ku tafi Allah ya ce tutan da manzo Allah ya daga shi ba dai sauke ta ba Abubakar wanda ake zagi yau ce wallahi ba manzo Allah ya daga tuta za a tafi a yaki a ce a sauke ta dan yakin cikin gida ce wallahi mun dogara ga Allah Usama ya dabi ɗaruruka na sojoji aka tafi a kan wancan abubakar kuma ya tara 'yan sauran gwashar ɗuma da aka ci a yaƙe su ga musulmatul kazzab can shi ma da nasa duk an haɗu amma Allah da iko man ya tawakkal ala Allah huwa hasbu to wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi kuma kaga yakin duk aka ci nasara na Usama aka ci nasara na yakin halin ridda din ma duk aka ci nasara dan wa man nasru illa min indillah Allah shi ke ba da cin nasara saboda hakan nan abubakar ya ce sai ya yaƙe su kuma ya yaƙi halin ridda aka jama'a da ta mutum wajen saba'in da shi na ka bai ma abubakar shawara ya kamata ƙur'ani na a rubuta shi tunda ana kashe mahaddata kada a neme shi wata rana a rasa umar ya ba shi shawara kuma ya gamsu aka sa zaid ibn sabit ya rubuta shi aka yi compilation ɗinsa shine kuma a zamanin usman aka sake rubuta shi saboda kira wanda yake ciki ana samun sabani a ciki wanda gashi yanzu shine a gaban mu kowane musulmin duniya yake karantawa sai dai yan shi'a da suke suka a kai Allah ya sauwaka fa in tabu in suka tuba suka musulunta wa qamu salata suka tsaye da sallah yadda ake yin ta wa ta wuz zakata suka bada zakka na dukiyarsu wanda yake da shi fa khallu sabila to ku fita sha'anin su a wata a wata aya Allah yake cewa fa ikhwanukum fi dini to sun zama ƴan uwanku addini yawa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi dini Allah ya kawo ukuwa ƴan uwantaka bayan sun musulunta sun tsaye da sallah sun ba da zakka to ga kenan in sun musulunta sun tsaye da sallah ba su ba da zakka ba laisu menene ikhwanakum fi din zama ƴan uwanku ba an gane hujjan Abubakar ai hujjan san ta shiga ko awwa inna Allah hum qaumun la ya'lamun
wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah wa ablighu ma'amana awwa wannan ana magana da manzon Allah ne kai tsaye direct Allah ya ce idan wani mushriki wato kafiri kenan ya nemi ka bashi mafaka ka bashi aminci cewa ba wani musulmin da zai taba shi ba wani musulmin da zai auka masa zai shigo kasan musulmi ne ko dan ya ji qur'ani yana so ya fahimci musulunci shine kalamallah dan qur'ani kalamallah ne ko kuma don kasuwanci ko don ya kawo wasiƙa leta daga shugabanninsa zuwa gare ka fa'ajiru ka bashi mafaka kuma idan manzon Allah ko shugaba ya bada mafaka ba wanda sai taba mu muku ta din ummu hali a fatahu makka ko da da da ta bai wani mushriki mafaka ali ibn abi talib ce zai taba shi ta kai kara wajen manzon Allah malala ce ko da wata karka taba shi an gane wannan saboda hakan nan kasashen musulmi suna da hulɗoɗinsu yadda suke hulɗa da ƙasashen waje babban abin da ake kiyayewa da ɗan wata ƙasa ta waje in ba musulmi ba ne amma in kai musulmi ne ka zama ɗan ƙasa ba magana ɗan najeriya ɗan saudi arabia ɗan amerika ɗan rasha ɗan china mu ba mu san da wannan ba wannan yahudanci ne aka kawo mana shi mu abin da muka sani a wancan lokacin abin da musulunci ya sani bitakanka hawiyanka id card ɗinka nationality ɗinka la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kenan ka in dai kai musulmi ne was to shi kenan kana da hawiya kana da fitsaka kana da kana da national id card amma kaga yanzu turawa sun zo bayan national id card akwai indijin ma dan kano in yazo nan indijin ne dan plateau in yazo nan nan indijin ne dan kaduna in yazo nan indijin ne ko ba shi raba mu ba har lokar gamen ma wai yanzu in kai dan alƙalai lokar gamen ne dan azare lokar gamen ko dan shira lokar gamen ko dan tora lokar gamen shi wannan ba dan wanka bane abin da ai masa nan ba da masa ga kuma jata wannan yahudanci ne wallahi ya zai rarraba mu sai za ga yan waɗannan da yan lokar gamen din da yan jihohin da yan menene duk garin da kaje ka samu kungiyar su ina ka samu akwai yan kungiyar alkalai lokar gama a nan bauchi akwai yan misau lokar gama a nan bauchi akwai yan katagu lokar gama a bauchi suna mitin su kadai ba za su dan wani ya ji ba kuma dukansu musulmi ne in ka je abuja akwai yan bauchi state kungiyar su daban ta kano daban na ina ne daban kuma wannan kungiyar da kafiri da musulmi a cikin ɗaya yake wasu inda yake dan bauchi to yake kada cikin wannan kungiyar ka yahuda sun ci nasara duk tsarin musulunci sun rugurguza shi yanzu da za ku je Bauchi ku yi kungiya ko ku je America ku yi kungiya ko Kaduna ku yi kungiya ko ku je Kano ku yi kungiya to ba sayin da yake Bauchi wanda baya sallah to dan uwanka ne a can abin nan sai ta hada ku ta rika mitin duk wata wata kuma rika hada kuɗi abin da ya same ka ya same shi dan uwa dan uwa eh inda dan uwanka musulmi zai same shi dan Kano ko dan Kaduna ba ruwanka da shi ba dan uwanka bane tunda ba dan jihanka bane ba ruwanka da shi a ce ga wannan Kano musulmi musiba ta same shi a kungiyance ba ruwanka da shi ba dan kungiyanka bane wallahi yahuda sun ci nasara irin wannan dattin muna so mu kankare shi ƴan boko sun hana wanda ba san addini ba wai kuma su za koya maka da ka karantar jahili almajirin jacob Allah shawara Allah shawara wallahi in ba mun farfado da aqidar musulunci mun nuna musulmi rayuwar manzon Allah mun dauka ba wallahi ba za mu taba cin nasara ba sahabbai ba su ci nasara suka ɗaukaka a duniya aka ji tsoron su duniya ta zo hannun su ba sai da suka bi koyarwar manzon Allah duk tsarin da manzon Allah su suka bi ya zanto hanya ma ana ratse musu ana ku ba da guri ga musulmi zai wuce to yanzu ko ma kyal din garin ko kai sai baka hanya ba trash ka zama shara kai kake tsoron su ma ko ba kai kake tsoron su ba wala kai kake tsoron su kai kake tsoron su fada hada ka da wani arne ka gani sai su taru su maka duka kuma ba yadda za ka yi a garin kuma kasan ku balle kuma ka je can lai ka je can gurin su can ga ma ka isa ka yi magana ma Allah ya sawaka tsara kan nan fa ikhwanukum fi din su zama yan uwanku yan uwantaka na addini yafi na jini yafi na gari yafi na kasa yafi na yare don wannan dangantaka har gidan aljanna wannan relationship din amma duk wani relationship na na duniya ko na kabilanci iya nan an yi katin din sa up an yi boycotting ɗinsa ya ƙare daga nan shi kenan kawai don haka maza ce al-muslim akul muslim innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wannan shine gaskiyar magana yanzu ba yan wantaka abin da yake tsakanin mutane kabilanci yan garanci jahanci bangaranci shikenan yawa duk ya biya cinye aqidar musulunci yawa Allah ya sauka وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون nesa Allah ya ce a fitar da wato in bayan ya zo ya gama zamansa dama ya zo akwai muddan da da a bashi in kasuwanci dai yi za a tambaye shi wata nawa kake so ka yi shekara nawa kake so ka yi idan wannan shekarun ya ƙare bai fita ba to shi kenan sai a yaƙe shi ko a lafta masa haraji in kuma ya zo dama ya koyi musulunci ne ya karance shi yana so ya fahimta to shi kenan wannan kan ya dangana da iya lokacin da ya ɗauka ma kansa aka ga kuma ya fahimci musulunci ɗin ya abin da ta shi kenan sai ya zauna ya zama ɗan uwa in ya musulunta amma bayan ya musulunta ai bayan ya fahimci musu ya ƙi musulunta to za a ce tafi garinsu kuma sai tafi garinsu amma ya musulunta ya zama dan uwa ƙasa ta zama tasa madina ta zama tasa dan a karkashin majalisar manzo Allah akwai mutanen Rum sahibin Rumi ba da taɓa masa gori akwai Salman al-Farisi dan dan, dan Farisa Iran ba da taɓa masa gori akwai Bilal dan Habasha ba da taɓa masa gori ga sunan duk Madina ta zama tasu amma yanzu ina kana zuwa Madina in bizan ka ta sati biyu ta kare ta ce ma wajarot in kaki sai kurkuku sai kurkuku sai kaga wannan duk tsari ne na yahudanci duk tsarin zamanin manzo Allah an kawar da shi manzo Allah ce wanda ya samu daman ya mutu a cikin ku musulmi a Madina yayi kokari ko a Makka ko domin dujal baya shiga akwai mala'iku suna tsaron kofofin su in yazo ya kuma dujal yana tsoron mala'iku baya shiga amma kaga yanzu kaje sai a koroka annan shi wallahi wannan tsari na shige da fice ya ya bata tsarin shari'a musulunci ya bata tsarin da manzon Allah yayi na ƴan uwantaka cewa musulmi kasan su daya musulmi addinin su daya babu dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza babu wannan in akwai musulunci dan Kano dan Bauchi ne dan Bauchi dan Kano ne dan Makka dan Bauchi ne dan Bauchi dan Makka ne dan Madina dan Madina da dan Kaduna dan Madina dan dan dan Madina dan dan dan Kano ne babu bambanci duk ɗan mulkin mallaka imperialist colonialist su suka kawo wannan tsiyan suka kawo boundary suka sassaka da kasan musulmi ya kai tafiya iya tafiyanka ba mai ce ba kawo visa ko kawo passport musamman kai musulmi la ila ila shine passport ɗinka shine visa ka shine komanka amma yanzu ina ga musulmin Niger nan an raba mu da su dan Niger daban dan Najeriya daban in za ka shiga ka dinga cike-cike kenan dan Nijar zai shigo ya dinga cike-cike kenan can faransai nan kuma ingilishi ko da ka san faransai suke ce Allah ya sauwaka ya nan mun kawo lalal mutane ne waɗanda ba su san gatan da ake musu ba mutane ne ba san tsaron da ake ba su ba da iya ba su tsaro ko su yi makirci daga baya an gane wannan to in ya zo ce zai fahimci maganan Allah sai a bar shi ya ji in ya ji maganan Allah ya musanta ya zama mai hankali ya zama mai fahimta an gane wannan dan musulmi mai fahimta ne mutasaqqif ne
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
Allah ya ce, Kaifa ya kuna lilmushiriki na ahadun inda Allahi wa inda Rasuli. Allah ce, Ai, ba zai yiwu ba, ya za a ce akwai wani alkawari tabbacacce tsakanin mushrikai da Allah da manzonsa, a ko an yi za su warware. Majoritinsu, kuma ana aiki ana magana ne akan majority. kuma sun warware fatahu makka ma mai jawo shi ai warware alkawari ne da aka yi da su haka lokacin ma da aka yi fatahu makka kabiloli da yawa group group jama'a jama'a afuwajan afuwajan sun zo yi ta karɓar musulunci waɗan kuma da suka zo sun ki karɓar musulunci masu taurin kai amma sun yadda za su yi zaman lafiya da musulmi illa iyaka mutanen hunain ne sarkinsu ya yi ƙoƙarin faɗa da musulunci da musulmai a wurin da aka yi fatahu makka ya ce to shi ma yana zaune da zuwa buɗe garinsa ɓangarensa da aka shi shirya yaƙi dalili kenan da aka je aka yi yaƙin hunain an gane wannan yaƙin hunain wanda ko musulmai sun sha wahala don ya yi shiri sosai musulmi sun sha wahala ba yaƙin hunain har musulmi sun gudu a wurin ba ma sun sha wahala saboda haka nan to amma waɗanda aka yi alkawari da su lokacin da aka yi fata abuwa kashi da indar masjidil harami ko a sulhu da biya su ba su warware ba waɗannan kan aka ce a cika musu alkawarinsu kar a taɓa su yawwa Allah ya ce fa mastaqamu lakum duk abin da suka tsayar muku na alkawari ba su warware ba fasaqimu lakum kuma ku tsaya kai tunda dai ba su sun tsaya da
يرضونكم بأفواههم ويأ- وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah ya ce, Kaifa wa iya saru alaikum, la yarqubu fikum illan wala zimma. Allah ya ce, Ai, su waɗannan mushrikai ɗin da suka wura alkawarinsu, duk lokacin da suka samu dama a kanku, shi ne in ya saru alaikum wa zuwa suka samu galba, fakanatin algalba lahum, yanar suka yi rinjaye suka ci muminai, Allah ya ce, la yarqubu fikum illan wala zimma. Duk wani alaƙa na jini shine illan, zumunta ba ruwansa shi wallahi dai kashe ka dan uwanka dai kashe ka in dai addini ya raba ku ba ruwansa wala sin ma alƙawarin da kuka yi da su na zaman lafiya ba ruwansa su su su ke da su kashe ka musulmi dama shi yake kare zumunta na jini shi yake kare alƙawari ba zai keta ba amma kafirai ina su ba ruwansu da ko ɗaya ba ruwansu zumuntan da ke tsakanin ku wace a wannan dan uwana ne tun da yanzu mun haɗu a wurin yaƙi bar mu yi tafi mu zai kashe ka yakin kai zo yi su ba ruwansa da wannan yawa wala zimma me yasa alƙawari ake ce masa zimma li'annahu yuzammu naqidahu domin wanda ya alƙawari ana menene ana zargansa ya ake ce masa zimma an gane wannan yawa to ga wata suffa su mushrikai suna da wata suffa irin suffan munafukai dan al-kufur millatin wahida Allah ce yarudunakum bi afwahim wa ta'aba qulubuhum idan suka zo wajen mu'mini suna magana mai daɗi don musulmi su yadda da su amma in suka koma gefe in ka ji munanan maganganu da suke akan manzon Allah akan musulunci akan musulmai kare bare ci ba to haka munafikai suke magana mai daɗi suna kallon ka ai yanzu ma haka suke Allah ya gata mana Allah ya gata mana Allah ya gata in kawai da suna maka dankwalo Allah Allah ya gata mana Allah ya gata Allah ya gata amma da kawai da zagin ka yake to wannan ita ce sufan munafikai haka ce in yasaru alaikum la yarqubu fikum illan wala zimma sai Allah yake cewa yuridunakum bi afwahim suna so su yadda da ku da maganganu mai dadi amma wata aba a cikin zuciya zagin ku suke a cikin zuciya sun yi kulli da ku a cikin zuciya suna son mummunan abu ya shafe ku wannan ba sufan munafukai bane to mushrikai ma akwai masu irin wannan yawwa mushrikai ma akwai masu irin wannan Allah ce kai wa aktsaruhum fasiqun kaji mafi yawan mushrikai mafi yawan su muna fasikai ne wato yana ba sa cika alƙawari an ga wannan yawwa sun sun yi so ne to ina ganin ma ai kusan wani mun zo wajen tsayuwa ma kawai ai an yi eh za mu tashi aya ta gaba aya ta nawa ta takwas ishtaraw bi ayatin lahi thamanan qalilan fasaddu an sabilillah akan ta zamu tashi yanzu saura minti nawa ne ma ya rage a dan matsa yawa tafaddal wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum yawa musulmi kamar yadda na ba da labari tun gabanin hudu ba gabanin sallan juma'a cewa akwai manyan baki da dami daga cikinsu akwai shek suleiman salihu suleiman ningi wadda zai ziyarce mu a nan ziyartaka ta yan uwantaka bayan sallan juma'a a lokacin da muke gora cikin duk abin da zai faɗa ya zama ala sawab an gane wannan Allah ya saka da ya tafaddal mashkuran bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والآئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gabatar da sallama wacce addini ya yi umarni a yi wa musulmai ita ce assalamu alaikum gaskiya ina cike da farin ciki ganin allah ya taimake mu wannan alkawari da muka yi na ziyartar 'yan uwanmu musamman wannan mashahurin malami na sunna mun zo wato mala idris abdulaziz muna roƙon allah ya ƙara mana albarka akramakumullahu kamar yadda ka sani ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce marigayi a sheik ismaila idris ya kafa muna roƙon allah allah ya ji kansa wacce a sheik muhammadu sani yahaya jingir yake jagoranci muna roƙon allah ya ƙara mar imani da taimako da kariya ta tura maluma masu tafsiri a mataki na ƙasa kamar yadda suke yi a kowace shekara an tura malamai ɗari hudu da tamanin da hudu wayannan duka turawa ake kawai a ce wani je guri kaza wani je guri kaza to sai Allah ya kaddara ni aka ce in je Bauchi har da Bauchi garin mu ne ba da cewa aka ce in je Argungun kuma can na je ba da wacce aka ce in je Nijar Niyami can na je to bana sai aka ce zo gida kuma a cikin abin da malam ya gaya mun ya gaya mini alkairanka da yawa ya maka addu'a masu ɗimbin yawa ya yi murna da ƙwazonka da himmarka kuma da sanin malam na kawo wannan ziyara ta musamman kuma ya ce in na zo na miƙa maka godiya godiya ta musamman don haka ina gabatar da wato gaisuwar malam zuwa ga wannan mashahurin malami cewa ya ce mashahurin almajiri mun sani ba fulatani sai ga malamai sun taru in an zo an ce wannan malami sai ya ce almajiri wannan ce malami ya ce almajiri ya koma gefe ya ce shibdi aka ce yaya ne ya ce malami sai ala'ira za mu gane don haka wannan bawan Allah wanda Allah ya masa baiwa masu faɗin yawa muna murna da irinku a wannan ƙasa malam Allah ya ƙara albarka Allah kuma isa ka da alkhairi gaskiya kuma da nazo na ƙara farin ciki na ƙara nutsuwa ina maka ina maka addu'a ta alkhairi dama mun zo ne mu gabatar da wannan ziyara da kuma addu'o'i na alkhairi da fatan wannan aiki kuma a riƙe hannu biyu ba a karatu a karantar sai an yi haƙuri wanda duk bai yi haƙuri ba in ya fara sai ajiye amma in an fara aka yi haƙuri za a kai gacci sababin kaiwa gacci abubuwa ne guda uku abu na farko ikilasi abu na biyu haƙuri abu na uku wato himma juriya shine himma istiqama ba fasawa to in an yi haka za a kai gashin nasara muna fata Allah isa mai barka barka a gidan aljanna wassalamu alaikum
ni kuma bari dan yi a dan amsa da farko muna yi wa shi a shek Muhammad Sani Haya Jingir da ya turo wannan tawaga a isar mun da gaisuwa da sauran yan uwa da kuma addu'a na alheri da yake Allah saka masa alheri mu ma ko muna masa addu'a ta alheri Allah ya masa jagora Allah ya hada mu da shi gidan aljanna shi malam da ya yaki shedan ya samu ya kawo mana ziyara da tawagansa Allah saka masa alheri domin irin wannan ziyara sai an yaki shedan dan dan mai da mu baya dalilin da yasa nace sai an yaki shedan ina son dan mai da mu baya idan ba kuma manta ba musamman ɗalibai na akwai wani wa'azi na ƙasa da ita ƙungiyar izala ta ƙasa ɓangaren sheik ismail ɗin suka shirya wadda na halarci gurin wa'azin fago a lokacin da aka kira ni na kira waɗansu cikin shawarwari na muka yi shawara da su ce to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an dan uwanka musulmi ya kira ka ka amsa tare cewa na san tsakaninmu da su akwai wasu saɓani wadda ba da a rasa ba kuma tsakanin sabai ma ka samu irin wannan ƙananan saɓani ɗin kuna ga wannan saɓani zai hana in je ni to gaskiya wanda muka tura suka ce a bari hana in je mace to wannan nima shine ra'ayina na tashi na je kuma aka bani dama na yaƙi shedan awwa eh na yaƙi shedan na yaƙi shedan na je na hau kan mimbari na yi faɗakar akan abin da ya shafi tauhidi ko mutane suka yi mun addu'a muka dawo a wannan ma muka samu alaka da alaran man da ya ja mun baki a wannan ranar a Zaria wanda ya kan bugo mu waya muka yi har nan ya zo shi to kaga wannan alaka ce kuma da ban je kaga wannan alaka da bata samu ba to amma abun bakin ciki da ya faru daga baya ɗalibai na wani sai ya shiga sai je waya sai text ya zage ni iya zagi a cikin ɗalibina sai na ɗauki waya sai na buga masa idan na buga waya zai buɗe yana jin magana na amma shi ba zai ji maganansa ba dan ya san dan sai da muryansa to ni a lokacin gaskiyar magana ban san ni ba zata ɗalibi na zai haka ba malam ka zama dan kungiya har ma mun ga ana muna da labarin cewa akwai wani taimako da kai to malam me zaka ce mana ai ka ji kunya ya ai bai kamata su kira ka ka je ba kai dan kungiya ne kai dan kaza ne to sai na mai masa da sai na buga masa ta zace masa musulunci yana buƙatar haɗin kan kowane irin musulmi akan abin da ya shafi suna kan addini ko da kungiyan ku ta bambanta ko da kai baka kungiya wata kan wani dai musulmi ne shikenan sai sake bugo mini sai ce to gaskiyar magana malam mu yanzu ka fito fili ka ga mana cewa dan kungiya da in ba ka ba mu a wurin mu ga yanzu ka zama makaryaci azzalimi kaza ya dinga wannan maganganu maganganu muna na yayi na kyale shi aka jima wato a ranan ya wuni yana muna na maganganu ni ne na dauka ko dan shi'a ne da shi ainihin inspector crime dinsa da wannan sanda aka je ofishin MTN na rubuta application nayi komai aka tabbata application aka je aka gabatar musu wallahi da aka bincika sai aka samu ashe bai register din ba katin bai da rijista ya sai a titi kawai a zagi wanda ake so a yar da yi ba to aka zo aka ce da rijista ba da dan ce to shikenan sai na kama addu'a a ranar nace ya Allah wanda yake wani abu idan dalibi na yake yi yake yi ya Allah ka fallasa shi Allah ka kunyata shi in kuma wani ne ba dalibi na ba yake sa rigan dalibi na Allah ka isar min da sharrin sa wallahi Allah da ikon sa dake Allah yana jin addu'an bawansa ina kwance a ofishi ina kan kujera kawai sai na ji an sake kira na waya da aka kira da na duba na gani sai na ga shi ne ban ce komai ba sai ya sake yin text to da ya sake yin text da Allah kama sai ya manta bai da wancar da yake sakawa yar din ba sai da wata tsohuwar nan maso da na kai shekara uku da saninta ba amfani da ita sai na ce Allahu akbar daga ganin sunan sai ce a wanda zai aika domin akwai lokacin da manya-manyan malaman ƙasar nan ya shiga fis ya zazzage su ya yi magana na batsa har ma yana gawa ɗalibansa ku zo da ma'aifiyar malamin ku na yi lalata da ya faɗa har na kira shi na masa nasiya na ce ko da wani malami kuna da saɓani da shi ka kira shi a duniya tana ji ka zagi ma'aifiyar ka zagi komai na ce wannan fa bayan keta doka musu jikai kana isar da mummunan sako ga ɗalibansa kuma in suka kama ka to kaga ka jawo mana fitina a ce wata rana ma yan boko haram sun masa gargaɗi don ya fito da hoton muhammadu yusuf lokacin da aka kama shi a ɗaure ɗin nan ya yi maganganu a kansa suka ce za su zo su kashe shi kuma suka zo kashe shi har ma malaminsa ma za su taɓa wannan duk sun yi na kiɗa na masa nasiha to Allah da iko daga samun haka sai na ce to dai zo dama yana zuwa da magariba a ranar fa ba na gane shi gashi zo wucewa sai na sa ɗalibai suka danko shi dan danko kamun kaza aka yi masa a daidai jikin na aka zaunar da shi sai na fito da ta na ce masa ka san da wannan yace a bai sani ba ba kai bane eh ba kai bane sai na fito masa da tsohuwar nabban sa na ce wannan ba nan banka bane ce tasa ce ya ce to ai da waɗanda kai mu wancan text na farko da shi kai mu wannan ma mistake ne bisa kuskure sai ce duda ka dai ba shi bane ka san barawo ga ba hannun sai kan yi musu sai na ce to abin da zai raba mu da kai yanzu ban kai ka wajen hukuma ba rantsuwa dan manzo Allah ce an rantsa muku ku yarda ne ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa wannan text da kai ba kai bane budan bakin sai ce to malam yaya kana tuhuma na da ka sani na yi rantsuwa na ce a yi rantsuwa na raba mu da kai ne ne yake rantsuwa yaki to Allah ya sa da mu akwai operation flush ɗan sojoji na musu magana kawai shi kenan ina musu waya aka zo aka yayi shi aka yayi suka suka danka shi ma yan sanda nan wallahi ana zuwa ce tabbatar da shi ne nace ko bai tabbatar ba ina tabbatar da shi ne Allah nuna mishi to karshe na kore shi a majalisin nan na kore shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi kore wasu sahabbai irin masu irin wannan domin waɗannan suna cikin waɗanda suke hada tsakanin masu karantarwa sune kuma waɗanda ba sa son su ga an samu haɗin kai tsakanin musulmi sauraka nan sai yasa nace in ka ga mai karantarwa a wannan zamani ya kai ziyara ma wani wala sai ya ki sheda in baka shine wani taro da aka yi yau ma na faɗa ko a hudu ba ko to ana son irin wannan shine kai jaruntan faɗan gaskiya ko mun dacin ta kai kana duba Allah ne ba wani kake dubawa ba lokacin da kaga za a ɓaci musulunci za a ɓaci jama'an musulmai to wajibinka ne ka fito ka ƙare ya ka mu yadda muka banci wannan taro shine kaman taro ne na wadda aka yi tsakanin mushrikan makka da manzon Allah yana kama da wannan mushrikan makka ba sun yi mitin a darar na dawa sun gaya manzon Allah da tayi tayin shine menene ya daina taba waliyansu ya daina taba abin bautansu su ma su daina taba shi manzo Allah bai dauka musu wannan alƙawari ba bai dauka musu ba to yanzu abin da ake so masu karantarwa shine kar mu taba bid'a kar mu taba dariqa kar mu taba shi'a a wajen karantarwar mu suna ganin wannan shine hadin kai shine zaman lafiya amma wajen jahilan yan jarida suna son yau su ne su nuna mana usulubin da da su karantar amma a lokaci guda kuma shugabannin yan bid'a din su ne suka samu dama su ce kai dan boko haram ne dan boko haram ne dan su dan fada da gwamnati ko ba su bane ko ba su bane su a bar maganan ta wuce mu kuma mun mayar masa martani ba da bar namu ta wuce ba zaka da ka fito ka kalubarci ka nuna wannan alhamdulillah mu ya mana dadi kuma mun tabbata ba abin da ka bada gaskiya ne wannan magana tabbas yayi ta kuma yayi ta ba ɗaya ba biyu ba abin da yake kenan hada mu da gwamnati hada mu da jami'an tsaro ya nuna mu yan boko haram ne abin da yake yi kenan to kaga wannan mu mu ja baki mu yi shiru bata taso ba sai mu wanke kanmu saura kuma bar mu Allah haka mu ka wanke mu Allah saka da alheri Allah saka maka Allah hada musulmi kan gaskiya Allah ya taimake mu da yaki da bid'a da tabbatar da sunna ban sani ba a cikin tawagan malam ko akwai wanda shi ma yana da dan abun cewa malam dai kan Allah saka masa alheri akwai wanda yake ga dan abun cewa shi ma zai faɗi albarkacin bakinsa ai ni ban gama da yahuza amma ya gaya mun cewa ya tafi gombe ka ga muna communication da shi to ai shikenan shi ma dan taba eh yace mu ya tafi gombe muka yi communication da shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من عباده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون